بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير رانر آه laraba 24 ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 3 ga watan afrilu shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na 11 insha Allah cikin darussa daga littafin qiyamul layl wallafar al-imamu abul farj abdurrahman ibn ali ibn muhammad ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi wanda ya rasu shekara ta 597 bayan hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam zamu tashi tarjuma ta 164 inda malam yake cewa qala al-qurashi a wa sami'tu al-huwayti yaqulu a sami'tu sufyana yaqulu kana abu ishaqa yaqumu layla الصيف كله abu ishaqa ya kasance yana tashi tsawon dare na as-saif na lokacin bazara kullahu baki ɗayansa lokacin akwai zafi zaka yana da sauki mutum ya tashi bayi da cikin damuwar rashin abin rufa wa amma shita'u amma lokacin hunturu fa awwalahu wa akhirahu yakan yi ibada a farkon daren da kuma ƙarshen daren wa bayyana zalika haj'atun tsakankanin ibada farko da ƙarshe kuma sai ya danyi bacci shine haj'a kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wannan yana cikin kitabut tahajjud na ainihin wato wa qiyamul layli na na shi ibnu abd dunya wa qala al-qurashi wa haddathani muhammad ibn al-husayn قال أخبرنا داود بن المحبر قال حدثنا عيسى بن عمر النحوي عيسى بن عمر النحوي البصري العلامة يتي قال كان أم أمر بن عتبة بن فرقد أمر بن عتبة بن فرقد السلمي الكوفي ولن تكن زهاد يكسنشي يركب فرسه في جنح الليل يكن هو قوت يسا cikin talatainin dare waya atil makabira sai ya tafi makabartar garinsu faya kudu sai je tsaya ya fuskanci kaburbura ya ce ya ahalal kuburi ya ku waɗanda suke matattu a cikin waɗannan kaburbura ƙuyati suhufu an na ɗaiɗaye takaddun ayyukanku wa rufi atil aqlamu an ɗauke alƙalami daga kanku la tusta'atabuna min sayyi'atin babu wanda zai ƙara zarginku a kan wani laifi wala ta ziduna min hasanatin kuma babu yadda za ku ƙara wa kanku lada sun ya biki sannan sai ya ta kuka sun yan zilu an farasihi sannan sai ya sauka daga kan dokinsa fayasuffu bayyana kadamaihi sai ya yi sahu tsakankanin kafafun dokin kusa da dokin kenan a jikin dokin fayusalli sai ya yi sallah hatta yusbiha har sai gari ya waye fa idza tala al-fajr idan asubahi tayi rakiba farasa sai sake hawan dokin sa fa ata masjid hayyihi sai zo masallacin anguwan su fa yusalli ma al-qaumi ya salla asubahi tare da mutane ka annahu lam yakun fi shay'in mimma kana kaman normal kamar ya fito daga gidan shi sallah yadda kowa ke fitowa nan kuwa makabarta ya kwana wannan isnadin yana da rauni saboda Dawud ibn al-Muhabbar maturuki ne bai da ingancin riwaya amma ibn al-Mubarak ya fitar da shi ta wata hanya a cikin kitabu Zuhud hakanan al-Balazuri ya fitar da shi a cikin Ansabul Ashraf da Abdullahi dan gidan Ahmad dan Hanbal a cikin Zawaidul Zuhudi da Nasa'i a cikin Asnal Kubra tanyoyi daban-daban hakanan kuma alfasawi ya fitar da shi da ta hanyar ta wata hanya da shi da bai haƙi a cikin aljami'u li shu'abil iman ta wannan hanyar kuma dai abla dan gida Ahmad ya fitar da shi da shi da Abu Nu'aymin a cikin Hilya da sauransu wallahu a'lam malam ya saki cewa qala qala al-qurashi wa haddathana Ahmad ibn Imran قال حدثنا حفص بن غياس قال حدثنا محمد بن إسحاق قال قدم علينا عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد حاجا يتشي عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد يازو وجم ياته مكة دنفن أيكن حج فأتلت إهدا قدمي سيكام تشيو ɗaya daga cikin kafafunsa suka kama ciwo faqama yusalli hatta asbaha ala qadami so da kai miƙe haɗe sallah har gari ya waye akan kafa ɗaya saboda ɗaya bata da lafiya ya ɗan gale ɗaya qala wa salla al-fajra bi wudu'i al-isha'i kuma yayi sallah asubahi a ranan da sal da alular da yayi isha da ita saboda bai bacci ba bai karya alula ba wa qadima alaina layth ibn abi sulaimin fa sana'a mithlaha yace haka layth ibn abi sulaim shi ma in yazo irin haka yake wannan yana cikin tafin hibzul umar na shi malam ibn al-jauzi da kuma tarihu dimashka na ibn asakir ad-dimashki wallahu a'lam haka nan ma cikin shabil iman da zawaidul zuhud na abdullahi dan gidan imamu ahmad ibn hanbal malam ya sake cewa qala al-qurashi wa haddathani man sami'a amr ibn aun yaqulu sami'tu hushayman yaqulu yace naji hushaym ibn bashir yana cewa makatha mansur ibn zadan يصلي الفجر بوضوء العشاء الآخرة 20 سنة منصور بن ذاذان yayi shekara 20 yana yin alola ta isha kuma ya riski asubahi da ita lahiya saboda baya bacci sallah yake qala amrun wa makatha hushaymun shi ma kanshi hushaymun din da yake bada labari shi ma haka yusalli al-fajr bi wudu'il isha al-akhirati 10 sinin shi ma ya shekara 10 yana haka kamar yadda khatibu ya kawo a cikin tarihi da ibn jauzi din a cikin muntazam da kuma wato bahshal a cikin tarihu wasit malam sake cewa wa qala al-qurashi wa haddathani muhammad ibn al-husayn qala haddathana al-humaydi an sufyan qala zara qais ibn muslim muhammad ibn juhada qais ibn muslim ya kai ziyara gidan muhammad ibn juhada zata lailatin a wani dare cikin dararraki fa atahu wa huwa fil masjidi ba'da salati al-isha sai yazo ya same shi yana masallaci bayan sallar isha wa muhammadun qa'imun yusalli shi ba kwan yazo gidan mutumin bai ganshi ba wata kila sai ya tafi masallacin anguwa sai ya same shi yana tsaye yana sallah faraja ila al-hayy da ya ganshi yana sallah sai ya koma cikin lungun yace bari in jira ya sallah ya tarar da ni wato kazo neman mutum kazo kofa gidan shi baya sai ka tunanin to halatun da yanzu ake sallah hala yana masallaci ko kuma an idar barin tarar da shi a kofar masallaci sai ga kofar masallacin sai hangi shi a cikin masallacin yana sallah irin kamar yana nafilan bayan isha'i sai ce to barin koma kofar gidan in jira shi na san daga nan gida zai yi muna ganewa walam ya'lam muhammadun bi makani shi muhammad da aka zo wurin sa muhammad dan hujada bai san yayi ba kowa to inda aka samu matsala kin fa qala lahu ba'du ahli masjid sai wasu mutanen masallaci suka ce masa zara akuka qais ibn muslim ibn muslim al-bariha falam tanfatillahu ah okay warja walam ya aku na'am suka ce mishi wani abokinka dan uwanka wane ya kawo maka ziyara jiya falan tanfatillahu baka saurare shi ba baka baka ankara ba qala ma alimtu bi makani yace wallahi ban sani ba fagada alaihi sai ya tashi da safe sai ya je gidansa gidan wanda ya zo ziyarar ba a samu haduwa ba falamma ra'ahu qaisun kama fa'atanakahu thumma khalawa jami'an yabkiyan sai da ya ganshi sai miƙe ya rungume shi suka tsaya sa ta kuka wato abin da ya faru ya je ya gama iya jiran shi mutum bai zo ba daga sallar ta bayan isha ya jira ya jira har dare ya tafi shi kuma yana can yana ta sallah shi bai ma san ya zo ba da aka gane shi ne sai ya tashi ya tafi gidan shi ya faɗa mai uzurin shi kiran to da ya je ma ba su yi wani bayani ba sai dai kuka Allah ya gafarta musu وقال القرشي وحدثنا محمد بن حسين قال حدثنا إبراهيم بن مهدي آه المسيسي آه يتي آه قال سميت أبا الأحوص ناجي سلام ابن سليم الحنفي شاكتي مع أبو الأحوص يقول لنا تشوى قالت بنت جار لمنصور akwai wata 'yar makwabta da suke makwabtaka da gidan Mansur ibn al-Mu'tamir tace ya aba tace ma babanta aina al-khashaba allati kanat fi satahil Mansur ina wani kututturen itace da nake hange a saman ɗakin ko saman gidan malam Mansur qala yace ya bunayya yake yata zaka Mansuru kana ya ƙumun laila sai ai ba wani kututturen itace ba ne shi da kanshi mansur ɗin in dare suna hangen wani duhu a saman ɗakin shi kamar an kafa itace za su gama iya kallonsu har su tafi bacci ba su ga ya duka ba sai ta ɗauka wani itace ne aka ajiye a sama to ana nan sai ta daina ganin itacen sai take ce ma baban da gari ya waye wai ina itacen da nake gani ne da daddare sai ce mata ai ba itace ba ne mai gidan ne yake hawa sama yana sallah Allahu akbar malam mutanen da daban ne malam wa akhbarana Muhammad ibn Nasir qala hadathana Muhammad ibn Ali ibn Maimun qala akhbarana Abu Ya'la Muhammad ibn Husayn qala hadathana ibn Hababa qala hadathana al-Baghwi qala qala qala qala Ahmad ibn Imran al-Akhnasi حدثنا العلاء ابن سالم العبدي العلاء ابن سالم الكوفي shine ba da labarin cewa kana mansuru mansuru ne yusalli fi sathihi mansur ya kasance yana salla ne a saman rufin ɗakinsa ɗakunan su irin na da da suke kamar wata ƙila soro ne falamma mata da ya rasu qala gulamun li ummihi sai wani yaro ya tambayi mahaifiyarsa cikin makwabta ya umma aljiz'u alladhi kana fi ali fulanin laysa araku ce da ina ganin wani kututturen itace a gidan makwabtan nan yanzu na daina ganin sa qalat ya bunay laysa zaka jiz'an ce mashi ai ba kututture bane zaka mansurun ai malam mansur ne yake sallah kuma yanzu kadmata ya rasu wannan shi ma isnadin shi la ba'as bi yana cikin littafin al-muntazam fi tarikhil muluki wal umam da al-baghawi a cikin al-ja'diyat malam ya sake cewa wa akhbarana abdul malik ibnu abdul qasim قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن علي بن عمير الزاهد كان الأميري الهروي قال حدثنا أبو الفضل محمد ابن محمد الفامي قال حدثنا أبو سعيد محمد بن أحمد المرواني قال حدثني محمد بن المنذر شكر قال حدثنا إبراهيم بن الجنيد قال حدثني محمد بن يحيى عن جعفر بن أبي جعفر الرازي أم محمد بن قدامة قال سمعت أبا بشر يقول محمد بن قدامة يتي ناج أبو بشر يناتيوا كانت جارة لمنصور بن المؤتمر أقول تمقبتيا gidan malam Mansur dan Mu'tamir suna makwabta da juna sai ta kasance ita wannan bakuwa ita wannan makwabciya wa kana laha ibnatani tana da 'ya'ya mata guda biyu ‘yan yara, la tas'ada ni ila sathi illa ba'da an yana nasu, ba su hawa saman ɗaki sai bayan mutane sun yi bacci. Faƙalat sai ta ce, Ihidahuma ɗayansu ta ce ma'uwar, ya umma, ya ke mahaifiyanmu, ma fa'alatil ƙa'imatun lati kuntu araha fi sathi fulani, me ya samu itace da aka kafa a saman gidan wani. Faƙalat ya bunayyata, lam takun tilka qa'imatu tace mata ai qa'imatan ai ba icce bane inma kana mansurun yuhyi al-layla kullahu fi rak'ati malam mansur ne yake tsayuwar dare duk tsawon dare raka'a guda yake la yasjudu fiha wa la yarka'u baya sujuda baya ruku'u sai ya gama sai karshe fa qalat ya umma balagat bihi al-ibadatu al-farqu minan nari hadha ce ya uwata wato tsananin ibada da tsoron wuta ne ranar lahira ya kai shi ga haka ma fa'ala yanzu to ina yake kala ta ce mata ya mutu kala ta ce ya umma in taliki tashi mu je mahaifiyata fashtarili midra'atan ata'abbadu ki siyo min jallabiya ina bukatan hijabi wanda zan dinga ibada cikin shi fa wallahi la yuj la yujma'u ra'si wa ra'su rajulin abada tace na rantsa da Allah ba zan taba yin aure har in kwanta kan gado ɗaya da namiji ba ta zama zahida ke tace rajulun la yanamu 20 sana farqan minan nari tace ga wani mutum a makwabtan mu shekara 20 baya bacci saboda tsoron mutane kuma je yin aure tace ba ta iya ba ita ma ita zama zahida kawai fashtarat laha midra'atan min sha'arin fadakhalat bintu al-ukhra ma'aha fil ibadati fata'abbadata shike la aka siyo musu riguna na ibada aka musu wuri suka zama zahidai suka zama irin kaman kaman nuns irin na coci suka zama siska kenan suka shiga ita da uwarta suka yi ta ibada shekara 20 la yanama la tanamani layla wala tufsirani bin nahar ba sa bacci da dare ba sa cin abinci da rana wannan ya saba wa sunna ko Allah ya gafarta musu قال اخبرنا عبد الوهاب ابن المبارك ويحيى بن علي المدير قال حدثنا قال سكتي انبانا ابو محمد السريفيني قال حدثنا ابو محمد الحسن ابن عبدان قال حدثنا الحسين بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن يحيى الازدي قال حدثنا خلف ابن تميم عن زائدة ابن قدامة لقى زائدة ابن قدامة الثقفي أبو السلط الكوفي كان شيني بعد لباري كتوا صام منصور بن المعتمر أربعين سنة وقام ليلها مالا منصور ابن المعتمر يا شكرة تلاتين ينا قيام الليل ينا كما أزمي درانا وانما ينا تشكل المنتظم ده حفظ العمر ده كما لتافن كتاب التهجد وقيام الليل na ibn abi dunya kuma isnadin shi kyakkyawa ne sahihi wa qala al-hariri an al-ushari qala akhbarana al-hariri an al-ushari qala hadathana al-barqani qala hadathana ibrahim ibn muhammad al-muzakki qala hadathana muhammad ibn ishaq as-sarraj qala hadathani muhammad ibn ja'far muhammad ibn ja'far ibn rashid al-farisi kin shine yake cewa qala أنبأنا منصور بن عمار قال حدثني ربيعي بن إبراهيم ابن مكسم الأسدي كنا عن سالم بن بستام قال كان عمر بن المنكدر لا ينام الليلة يكثر البكاء على نفسه wannan malami ya kasance baya bacci da dare yana yawaita yin kuka yana tausaya wa kansa wa akhbarana abubakar ibn hayyawiya ibn hayyawiya al-amiri قال قال حدثنا علي بن ابي صادق الحيري قال حدثنا ابن باكويه الشيرازي قال حدثنا عبد الواحد بن بكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا احمد بن روح قال حدثنا احمد بن حامد قال حدثنا عبد المنعم ابن ادريس عن ابيه قال صلى وهب بن منبه وطاووس لليماني algadata bi wudu'i al'atamati 40 sana yace malam wahabu dan munabbi tabi'in nan wanda da kirista ne musulunta da tawus al-yamani su biyun nan sun kasance tsawon shekaru 40 suna sallar asubahi da alolar da suka yi sallar isha saboda ba sa yin bacci wannan isnadi ne mai rauni kwarai ko kuma kace ma maudu'i ne isnadin saboda Abdul Mun'im ibn Idris kadhabun yada'ul hadith kamar da malamai suka faɗa قال حدثنا محمد بن ناصر قال حدثنا أبو الحسين بن عبد الجبار قال حدثنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال حدثنا أبو محمد بن ماسي قال حدثنا أبو مسلم الكجي أبو مسلم الكجي وبمالمين من سنن yace kala dasana muslim ibn ibrahim muslim ibn ibrahima al-farahidi al-azdi qala hadathana hisham ad-dastuwai hisham ibn abi abdullah أبو بكر الدستوائي قال حدثنا حماد ابن أبي سليمان آه الكوفي كان أم مجاهد قال سافرت مع ابن عمر من مكة إلى المدينة يتي من يتفيا تارد مالا أبلاي دان عمر تندق مكة هرزوا مدينة وكان يسلي الليل كله على راحلته ya kasance tsawon daren ana tafiya yana ta ibada akan abun hawansa wannan isnadin shi ma yana da rauni duk da yake Bahawi ya fitar da shi a cikin sharhu ma'anil athar da Abu Dawud da Tayalisi da kuma Muhammad ibn al-Hasan al-Hujjatu a cikin al-Hujja ala ahli al-Madina haka nan at-Tabarani at-Tabari afwan a cikin Tahdhibul Athar da kuma wato at-Tahawi ha ila yau ta wata hanya daban a cikin Ma'anil Athar wanda isnadin na Tahawin kyakkyawa ne wanda yazo da cewa yana yin sallar dare yana yin sallah akan abun hawansa halin tafiya duk inda ta fuskanta da shi idan idan idan idan asubahi ta kusa sai ya sauka sai ya wuce qala akhbarana muhammad ibn abdul baqi qala haddathana hamd ibn ahmad qala haddathana abu nu'aym al-hafid qala haddathana abu muhammad ibn hayyan qala haddathana ahmad ibn rawhin qala haddathana ahmad ibn galib qala haddathana muhammad ibn abdullah al-khuzai qala yace salla abdul wahid ibn ibn zaid al-ghadata bi wudu'i al-atamati 40 sana abdul wahid ibn zaid shi ma yayi salla shekara 40 yana salla da alolar isha salla asbahi da alolar isha wannan ma yana cikin hibdul umr da littafin hilatul awliya da tarihu dimashqa malam sake cewa wa qala abu nu'aymin wa haddathana muhammad ibn ali المقري كيران قال حدثنا عبد الصمد بن سعيد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عوف قال سميت حي حيوا حيوا ابن شريح الحضرمي يقول انا cewa سميت بقية بقية بن الوليد الحميري mutumin kasar Hims din shi kuma yaqulu yana cewa kharajna ila abi bakr ibn abi maryam nasma'u minhu dai'atihi minhu fi dai'atihi mun je a wato gurin malam abubakar ibn abi maryam bai'a shine kamar gidan gona ya koma wani gidan gona a can yake rayuwa wa kanat kathirataz zaituni gona tana da yawan bishiyoyin zaitun wa kharaja alaina nabatiyun min ahliha sai ga wani baturi cikin mazauna cikin gona ala ma'aikatan shi faqala aina turidun ya ce mana ina za ku je faƙulna nuridu ababakar bin abi maryam mun zo gun malam ne faƙala ma fil ƙaryati shajaratun min zaitun illa wa qad qama ilaiha lailahu jami'an ce ai a wannan ƙauyen wannan gidan gonan ba wata bishiya ta zaitun sai da ya zama yayi qama ilaiha yayi amfani da ta kamar abin nan sitira ya sa ta gaban shi yayi sallah yana caccan da wurin sallah wannan yana cikin tafin Abu Nu'aymin Hilatul Awliya wa haddathana Abu Nu'aymin qala wa qala Abu Nu'aymin wa haddathana Muhammad ibn Hayyan Muhammad ibn Hayyan Abu Sheikh kenan al-Asfahani qala haddathana Ahmad ibn Rawhin qala haddathana Abdullah ibn Khubayk qala sami'tu Musa ibn Tarif yaqulu kanat al-jariyatu tafrushu li Ali ibn Bakkar fayalumuhu bi yadihi bai wasa ta kasance tana zuwa ta shimfida masa abun kwanciya sai ya kama ya na ɗaiɗaye da kansa wa ya ƙulu ya ce, Wallahi innaka la tayyibun, wallahi innaka la baridun, wallahi la alautukan laila, ya ce, Kai, wannan abin kwanciyar, laushinka ya yi yawa, sanyinka ya yi yawa, daɗinka ya yi yawa, na rantse da Allah a daren nan ba zan kwanta a kan wannan shimfiɗin. Wa kana yi sallil gadata bi wudu il atam, shi ma sallar shi ta asubahi da alular sallar dare yake yi. malam ya sake cewa wa akhbarana abdurrahman ibn muhammad qala bana ali ibn ahmad ibn ali qala haddathana abu al-hasan muhammad ibn al-husayn ibn hamdun qala anba'ana ubaydillah ibn ahmad al-muqri qala haddathana muhammad ibn makhlad muhammad ibn makhlad abu abdullah ad-duri kenan al-attar qala sami'tu muhammad ibn al-abbas ibn mahan al-marwazi yana cewa ya ƙulu samitu asim ibn aliyin na je asim ibn ali ibn asim alwasiti yana cewa kana yazid ibn harun malam yazid dan harun alwasiti ya kasance idan sallala atmata idan yayi sallar isha'i la yazalu qa'iman hatta yusalli alghadata ba zai gushi ba yana ta ibada har sai yayi sallar asubahi bidalikal wudu'i da wannan alolar ta isha' nayyifan wa arba'ina sana ya shekara arba'in da wani abu yana wannan wannan irin ɗabi'a wannan ma yana cikin hibzul umr da kuma tarihu bagdad da isnadi kikkiawa wa akhbarana al-qazzaz قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا العتيقي العتيقي شنو أحمد بن محمد كان قال حدثنا أبو مسلم أحمد بن محمد بن أحمد الكاتب shi kuma yace qala haddathana al-hasan ibn habib qala samitu ja'far ja'far ibn ja'far aba ja'far muhammad ibn isma'ila as-sa'ig yaqulu yana cewa qala rajul yazid ibn harun kam juz'uka fa qala an yace mishi izuno kake karantawa da dare shine kam juz'uka qala anamu min al-layli wa anamu min al-layli shay'an idan la anamu la anama Allahu ayni yace mishi wa ya ga maka ni ina ibada ta wai ina rarraba Qur'ani zan karanta ne har gari ya waye ka ce zan wato ma na ware wani abu da na gama in koma bacci kenan ban ware ba sai inda dare ya kare kawai yace la anama Allahu aini kada Allah ya sa ido na yi bacci wannan ma isnadi shi kyakkyawa ne waɗannan kuma ba jama'a duk da wannan tsananin ibadar kuma malamai ne ba suna da sana'o'i suna da abun yi ba wai zuhudin kawai suka tsaya ba الله يغفر تامس قال حدثنا ابو الفتح محمد بن عبد الباقي قال حدثنا احمد بن حمد بن احمد قال حدثنا ابو نعيم الحافظ قال حدثنا ابو بكر محمد بن احمد قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم عبيد الله بن عبد الكريم شيني ابو زرعه الرازي كده buhun karatun mun gane ko qala haddathana sa'id ibn asad ibn musa qala haddathana damra آه ابن ربيعة عن أسبغ بن يزيد آه ابن زيد قال كان أويس القرن wannan waliyin cikin tabi'ai Uwais al-Qarani ya kasance idza amsa ya kulu idan yamma ta yi sai ya ce hadhihi lailatul ruku'i yace yau daren ruku'u ne fayarka'u hatta yusbih sai ruku'u ya ta tasbihi har gari ya waye har asubahi wa kana yaqulu idza amsa gobe kuma sai ya ce hadhihi lailatul sujudi yau kuma sujuda ce fa yasjudu hatta yusbiha sai sujuda ya ta ibada har gari ya waye wannan ma isnadin shi yana da rauni saboda asbaq bai riski uwaisul qarni قال حدثنا ابو منصور القزاز قال حدثنا ابو بكر بن ثابت الخطيب كنان قال حدثنا الجوهري قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن القاسم البزار محمد بن القاسم ابو الطيب البزار malami ne a karni na uku قال حدثنا عبد الله بن ابي سعد قال حدثني محمد بن الحجاج بن جعفر قال كان ابو بكر بن عياش مال ابو بكر ابن عياش babban malamin qira'an ya kasance ya qumul layla fi qiba'i fi qaba'in sufin wa sarawil yana yana yana ainihin shiga wata wata ir abin riga yar shara ta ta auduga wa sarawila ya sa wando wa ukazatin da kuma wata sanda ya da'uha fi sadari wanda yake rungume ta a ƙirjinsa sai ya dogare ta ya rungume saboda daɗewar tsayuwa ya sa hannun shi haka kamar da limamin juma'a yake rike sanda yana rike ta daidai ƙirjinsa ya takiwa alaiha hina kabira sanda ya yi shekaru sai yana dogara da ita yana sallah wannan isnadin yana da rauni saboda muhammad ibn al-hajjaj Uh, ibn Hibban yana cewa yugribu yana kawo labarai gara'i wallahu a'lam قال اخبرنا ابو الفتي ابن عبد الباقي قال حدثنا حمد بن احمد قال حدثنا ابو نعيم الحافظ قال حدثنا ابو عبد الله ابن محمد قال حدثنا ابراهيم بن محمد قال حدثنا محمد بن يزيد المستملي محمد ابن يزيد ابو بكر المستملي الطرسوسي كان ya ce haddasana Ali ibn Bakkarin kala kana Ibrahim ibn Adhama la yanamu lay malam Ibrahim dan Adham ya kasance baya bacci cikin dare tutur sallah yake kamar yadda yake cikin Haliyatul Auliya sai dai wannan isnadin yana da rauni kwarai saboda Muhammad ibn Yazid al-Mustamli a malamai suna zargin shi da sata hadisi kamar yadda Ibn Adin yake fara a cikin Al-Kami wa ambana Muhammad ibn Abdul Baqi عن أبي إسحاق البرمكي عن عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا أبو بكر الخلال أبو بكر الخلال مشهور مالم من دي تترى مذهب حنابلة يتي قال حدثنا محمد ابن علي آآ آآ الوراق كنا قال حدثنا العباس ابن أبي طالب قال حدثنا إبراهيم بن الشماس إبراهيم ابن الشماس الغازي السمرقندي يتي كنت أعرف أحمد بن حنبل وهو غلام يحيي الليلة ناسا مالا أمر دان حنبل تنينا يارو كرمي yake kiyamul layl mun karanta a tarihi shi cewa mahaifiyar shi tun yana ɗan shekara shida take kawo shi masallaci tsakar dare tun yana kuka ta sa shi a masallaci ta tafi ta bar shi har ya saba masallaci ya zama gidan shi so da ka iya rayuwar shi ya fi rayuwa a masallaci fiye da gida masallaci shine kamar default a wurin shi ba wai a zo masallaci a koma gida ba sai dai a a je gida a koma masallaci yadda kai kake ba daga gida ka tafi masallaci da an idar ka koma gida to shi daga masallaci ne in yi abin da zai sai je gida sai ya dawo masallaci masallaci ne gida a gushi wa akhbarana ibn nasir ah wannan al-imamu ibn ibn zuzi ya fitar da shi a cikin littafin manaqibul imami ahmad kuma isnadin shi sahihi wa akhbarana ibn nasir qala haddathana abdul qadir ibn muhammad qala haddathana abu ishaqa al-barmaki qala haddathana abu abdullah ibn batta ibn batta dai namu ne al-ukbari mai mai littafin al-ibana ko قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أيوب البزاز قال حدثنا إبراهيم الحربي إبراهيم الحربي من غريب الحديث قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن هشام بن حسان قال اشترت حفصة بنت سيرين جارية مالما حفصة بنت سيرين أم الهذيل الأنصاري الأنصارية البصرية وبما لماتي dama su ‘ya'yan sirina dukansu malamai ne da Muhammad ɗin da sauran ‘yan uwansa, to, da ita wannan mai suna Hafsa, ta siyo baiwa, faƙila laha sai aka tambayi baiwar aka ce, kaifa maula tuki, faƙalar bilfarisiya kalaman, aka tambaye ta aka ce, ya ɗakin naki, sai ta faɗa da farisanci ta ce, innaha imra'atun salihah ita ce ai mace ce ya kirki illa annaha qad aznabat dhanban amma ina ganin kaman tayi wa Allah wani mugun zinubi ne fahiyal layla kullahu tabki wa tusalli saboda kullun dare ba ta da aiki sai sallah da kuka a wannan irin Hausa mu ne masu zuwa maka sun ji ana kuka ce wannan laifin me yawa Allah tace mata mata ce ta kwarai wallahi amma ina ganin akwai wani laifi da ta yi wa Allah me yasa ta ce ba ta da aiki sai sallah da kuka kai zama wato yana daga cikin mujaraba da muka samu a wannan zamanin mutane ba ma sallar dare kuma ba ma so wasu muka lura yanzu duka narration din shine sabbada mutane kwashewa mutane kafa a nuna cewa ai ba a so ka tsananta wa kanka da ibada ai mustahabbi ne ba dole bane ka je gida kawai ka yi kayanka da ka fara sallah ka ji bacci kawai ka bari ai kar ka je garin yin sallar dare ka rasa asubahi duk waɗannan talbisat iblisiya saboda wanda yake faɗan haka fa ka a sa lasifika saboda kada a takura wa mutane kuma in ana mauridi bai faɗa wannan bai hana 'yan mauridi cewa suna takura wa mutane kuma shi yana cikin masu tsayawa a layin ana sallar juma'a su tara hanya da motocinsu da ababen hawansu bai taɓa cewa ba kyau ba da za a ce ba kyau zai iya shiga a yi rikicin addini ita ita tahajjudin ne kawai suka tsane ta idan ba ka yi kamar mutum ya yi mana mesa sai an dinga kwashe kafafun mutane ka dai ji yanzu mun karanta labaran nan sun kusa guda hamsin cikin magabata ɗabi'a suke nan azumi da wajen azumi shi sa ambatansu ya yi kyau shi sa bayansu ta yi kyau annabi yana cewa ala inna sil'atan lahi ghaliya ibada da za a yi ta kwana goma jama'a mutane sun tsane ta in ba za ka yi ba ka bar wani amma ba sai ka dinga kwashe kafan mutane kana sa musu rauni an daura shedanu ka zama kai ne wakilin shedan ai ai kaza ai kaza ai kaza of course ba daidai bane a saka lasifika a hana mutane wata sabga amma ba sai ka faɗa ba su masu yin sun san abin da ya kamata su da gwargwadon bukatar sai su saka in kuma harin saka ta fi bukatarsu ta ya kamata kai kuma kai kawaici ce tun da ƙwarani ne mun yi haƙuri kwana goma ya kamata kai wannan kawaicin ai mata sun fito ai kaza wasu ma har da tsabaragen wato tsaurin ido sai ai dole ma sai an hana irin abin da abla ɗan umar ya tsine wa ɗan shafai sai ka ji mutum yana cewa dole sai an hana sai na abu huraira da ya gama tare ta fita masallaci da turare wato ta saba wa shari'a ce mata yake koma ki canza kayan ba cewa ya zo a haɗa kwamiti a hana sai tunda annabi ya ce kar a hana sallallahu alaihi wasallama to in dai ba wani fasadi wanda za a ga ya zama akbar to a tsaya aka a hana din kuma koda za a hana kai jahili baka yi saka ce ka za ka hana ba wannan dole sai malamai sun yi taro sun kalli maqasid na shari'a su ga to shin wannan hanin shin muna da dama yanzu mu malamai mai wani tunani saboda wata maslaha a alamin misali a ce maslahar tsaro ko maslahar yaduwar wani fasadi sai mu ce to yanzu ana ganin mata su koma aiki da asalin abin da shine aka ce wa salatuhum fi baitihim khairun duk da haka ba wanda zai girin girshi ya ce hadisin ya daina yi sai dai a ce to yanzu wani yanayi ne yasa ake ganin haka a jikin tsoro ba faɗi wannan ba ba ya kawai wani mashirici kawai tashi ce ai kawai a hana wannan wannan shiga gaban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam su sai Aisha dake sun san matsayin Annabi suka ce mun ga abubuwan da Annabi bai gani ba mun tabbatar da ya gani da ya hana amma tunda bai hana bari a bari so wannan tasbih din jama'a wallahi shedanci ne kawai yawa a cikin kwalan mutane ka duba irin waɗannan falaloli da ake ta ambata tun da da yaɗuwa abin a matsayin al'ada a cikin musulmi musulmin farko sallar dare amma mu kuma yanzu wadda za a yi ta kwana goma kawai wadda wani daga nan ba zai ƙara yin ko wuturi ba zai ƙara yi ba sai kafin ya bacci wanda ma yake wuturin kenan amma kuma ta zama abin tsana an tsane ta sai ka ce inda ka san ta yi wa mutane wani laifi kai da ba za ka yi ba kawai mutane su yi kayansu ɗiye da kai da mutane ba za su fasa yin abin da suka gamsu da shi to kai ka je kai wanda ka gamsu da shi kai ba ka riga ka yi establishing ɗin point ɗinka ka ce ba kyau ka ce ɗaya yake da maulidi ka ce annabi bai yi ba duk abin da ka faɗa ka je ka gama faɗa ko to ka tsaya iyana Allah ya kyauta malam ya sake cewa wa haddathana Abdul Wahhab qala haddathana al-Mubarak ibn Abdul Jabbar قال حدثنا محمد بن علي بن الفتي قال حدثنا أبو الحسين ابن أخي ميمي قال حدثنا ابن صفوان قال حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثني سريج بن يونس عن الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر الأزدي الدمشقي الداراني يتي كنا نغازي مع عطاء الخراساني من كسنتي منا تفيا جهادي ترى عطاء ibnu qata'ul khurasani yana zuwa jihadi fakana sai ya kasance yuhuyi al-layla kullum gashi a cikin sojoji amma kullun qiyamul layl wannan yana cikin littafin sifatun nari da kuma kitabut tahajjud na shi ibnu abid dunya da kuma littafin az-zuhd na Ahmad dan Hanbali da wayinul akhbar da al-ajuri duk surwaito shi isnadin shi kuma sahihi wa qala al-qurashi wa haddathani muhammad ibn al-husayn قال حدثنا داود بن المحبر قال حدثني مبارك بن فضالة قال كان ثابت البناني ثابت ابن أسلم البناني يكسنشي يقوم الليل ينا قيام الليل ويصوم النهار ينا أزمي درانا يقول ينا تشيوا ما شيء أجد في قلبي ألذ من قيام الليل yace babu abin da ke mana dadi a cikin raina kamar qiyamul layl wannan isnadi ne da'ifi saboda Dawud ibn al-Muhabbar وحدثني وقال وقال محمد حدثني الحميدي عن سفيان قال كان زبيد يحيي الليل صلاه زبيد يا كسانci yana tsayen dare yana sallah وقال القرشي وحدثنا محمد بن ابان قال حدثنا ابن فضيل عن ابيه قال كانت معاذة الادويه معاذة الادويه ta kasance idza jaa al-layl idan dare yayi ta kulu tace hadhihi laylati allati amutu fiha sai tace watakila wannan daren shine daren mutuwa ta ba zan tsallake shi ba famata namu saboda haka ba ta bacci ba hatta tusbiha har asubai wa idza jaa an-naharu idan gari ya waye sai ta sake cewa qalat hadha yawmi alladhi amutu fihi watakila wannan shine ranar da zan mutu fama tanamu hatta tumsi ba za ta bacci ba har yammaci tana ta ibada wannan isnadi ne sahihi hadisin yana cewa kisa tana cikin hibdul umur da az-zuhud na Ahmad dan Hanbali da at-tahajjud wa qiyamul layl na ibn abi dunya malam ya sake cewa wa qala al-qurashi wa haddathani muhammad ibn al-husayn qala haddathana abdurrahman ibn amr ibn jabala qala haddathani al-hakam ibn sinan قال حدثتني امرأة كانت تخدم معاذة العدوية وتماتا وتكسنتي تنا يما معاذة العدوية أيكي أجدنت ستبادى لاباري تشي قالت كانت تهي الليل صلاة تنا ين أوندري تنا صلى وإذا غلبها النوم قامت فجالت في الدار idan bacci ya nemi ya dauke ta sai ta dakatar da sallah sai ta yawo a cikin gida tana ɗauke baccin wahiyar ta ƙulu ya nafsu annaumu a mamaki ce ya ke raina akwai bacci a can gaba e lauƙad mitti ran da kika mutu da tsalat raka da tuki fil kabari ai za ki bacci mai tsayi a cikin kabari nisa ke san yin bacci yanzu e ala hasaratin au sururin baccin nan ko ya zama cikin nadama ko cikin farin ciki fahiya kazalika hatta tusbiha haka za ta yi har asubahi wannan kuma isnadin shi ma yana da rauni saboda Abdurrahman ibn Amr din ci wa qala al-Qurashi wa haddathani Muhammad ibn al-Husayn qala haddathani Abdullah ibn Muhammad ibn Humayd qala haddathani Abu Salama as-Sadusi qala yace kanat ajuzun fil hayy yuqalu laha Munira akwai wata dattijuwa a unguwarmu ana ce mata Munira idza jaa al-laylu taqulu in dare sai ta ce ja'atiz zulma duhu yayi ma ashbaha hadha bi yawmil qiyamah shi wannan duhun ya kama da duhun kiyama thumma taqumu wala tazalu tusalli hatta tusbiha sai ta tashi ta sallah har asubahi haka take ita wannan isnadi yana da rauni saboda ba a san waye wancan Abu Salama as-Sadusi ba wa qala al-Qurashi wa haddathani Abu al-Walid qala rubbama ra'aytu Fatimata bintu Bazi'in maulatu al-Hurr ibn Yusuf akwai alhur ibn yusuf yana da barariyar baiwa ita ce so da dama ina ganinta wa kanatin ra'atan wa kanatin ra'atan agharri abi abdurrahman sunan mijinta kenan rubbama ra'aituha tusalli min awwalil layli ila akhir so da dama nakan ganta tana sallah tsawon dare tun farkon dare har karshen sa har yanzu dai labaran masu tsayuwar dare dukkanin sa وقال القرشي وحدثني محمد بن الحسين قال حدثنا الحجاج ابن نصير قال حدثني سحيل أخو حزم القطعي قال حدثنا رجاء بن مسلم العبدي قال كنا نكون مع أجرد العمية في الدار وتما سامي سنة أجرد العمية أجدا فكانت تهي الليلة صلاة ذاتي تسلى تكندري wa rubama qala mai labarin yakan ce taqumu min awwalil layli ila sahar tana yin sallah daga farkon dare har karshen sa fa idza kana saru nadat bi sautin laha mahzunin idan lokacin asubahi yayi sai ta kira sai ta tayi magana da wata murya wacce ke cike da damuwa ilaika qata al abiduna dujal layali yastabiquna ila rahmatika tana addu'a tana cewa ya Allah zuwa gare ka masu bauta suke ratsa duhun dare yastabiquna ila rahmatika suna masu rigegeniya zuwa ga rahmarka fa bika ilahi la bi ghayrika as'alu anta ja'alani fi zumati sabiqina ilayka ya Allah kai nake roƙo bana roƙon waninka Allah ka sanya ni cikin tawagar masu gaggawa zuwa gare ka thumma takhiru sajidatan sannan sai ta fadi sujuda fala tazalu tabki bata gushewa tana kuka wata da ufi sujudiha tana ta addu'a a sujudata hatta ya tsoyi alfajir har lokacin asubahi fa kana zalika da'abuha da'abaha 30 sanata wannan shine al'ada ta kowa ya sani a wannan anguwa shekara 30 wa akhbarana isma'il ibn ahmad qala hadathana muhammad ibn hibatullah at-tabari Allah laka ikina wannan قال حدثنا أبو الحسين ابن بشران قال حدثنا ابن صفوان قال حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثني محمد بن حسين قال حدثني عيس أبيس ابن مرحوم قال حدثني عبد قال حدثتني عبد بنت شوال عبدة بنت أبي شوال آه آه آه وكانت تخدم رابعة ta kasance ma'aikaciya ce a gidan waccan rabi'atul adawiyya qalat tace kanat rabi'atu tusalli al-layla kullahu uwar daki na rabi'a takan yi sallah tsawon dare gaba ɗayan sa fa idza tala al-fajr haja'at fi musallaha haja'atan khafifa idan al-fajr ya keto sai ta dan gida haja'a shine karamin bacci kanu qalilan min al-layli ma ya haja'u sai ta dan yi wani dan gajeren bacci hina yusfiru al-fajr lokacin da alfijir yake dan ketowa fa kuntu asma'uha taqulu idza wasabat min marqadiha zalika nakan jiyo ta idan ta miƙe daga makoncin nan nata zace sallah asubahi tana cewa ya nafsu kam tanamina wai baccin nan har nayi shi da zurfi ne wa ila kam taqumina izuwa ga me kike tashi yushiku anta nami nawmatan la taqumi minha illa li sarkhati yawmin nushur ai akwai bacci a nan gaba wanda in aka kwanta babu tashi sai in an busa ƙaho shine sarha sai in an ji ƙaran busa ƙahon tashin alkiyama wani yana cikin littafin al-muntazam da manamat da kitabut tahajjud dukkanin su banda muntazam na ibn abi dunya ne qala akhbarana al-hamda al-hammadani ibn nasir wa ibn abdul baqi qala su biyu suka ce an ba ana ja'far ibn ahmad qala haddathana ahmad ibn ali علي التوزي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الدقاق قال حدثنا آه الحسين بن صفوان قال حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثنا محمد قال قال محمد بن الحسين حدثني حكيم بن جعفر قال حدثني مسمع ابن عاصم مسمع ابن عاصم شيني yake cewa قال كانت بالبحرين امرأة عابدة البحرين akwai wata mata mai yawan ibada yuqalu laha munifa sunanta kin fakarat idza fakarat idza hajama al-layl idan dare ya riske ta hajama al-layl alaiha qala sai tace bakhil bakhil madalla da wannan lokaci ya nafsu qad jaa sururul mu'min alhamdulillah lokacin jin dadin mu'mini yayi fatahazzamu wa talbasu sai ta daura ta daure jikinta ta sa zani misali ta sanya sutura wa taqumu ila mihrabiha ita je gurin sallata wa ka'anna hal jiz'u alqa'im kaman an kafe itace hatta tusbiha har asubahi ta fa idza asbahat wa amkanat salatu idan ta lokaci yayi ta gama sallata fa inna ma hiya fi salatin hatta yunada bil asr haka kuma ta cigaba da sallah Allah asr fa idza sallatil asra idan ta sallar asr hajat ila ghurubi shamsi sai ta kwanta ta yi bacci har lokacin magariba faqila laha sai aka ce mata lauja alti hadhihi an-nawmata bil-layli me zai hana ki bari ki dinga bacci da dare kana ahada li badaniki da sai yafi miki lafiyar jiki bacci bayan la'asar yana da matsala ga jiki faqalat la wallahi tace sam ba za a yi haka da ni ba la anamu fi zulmatil layli ma dumtu fi dunya tace dai ina wannan duniyar wallahi ku taba ganin bacci da daddare ba na dai a kabari kala abu sayyarin fa haddathani rajulun min ahliha annaha makathat kadhalika 40 sana shi an gaya mun cewa shekara 40 tai tana wannan irin ibada kala abu sayyarin wa haddathani rajulun min al-bahrain annahu ra'aha fil manam bayan ta rasu sai wani ya ganta a cikin mafarki cikin mutanen garin su fa qalat lahu tace mishi alayka bil jiddi kaiwa ne ka tashi kai kokari fa la'allaka tajri fi masa'i as-sabiqi na gada wataƙila ka samu kanka kana cikin sharholiyarka kana cikin alheri dumudumu kana guje-guje a cikin wurin farfajiyar as-sabiqu na sabiqu wato su sun zama cikin as-sabiqu na dake ta ba ta ga mishi wannan tace lalle ya kokari wannan na cikin sifatu safwa wa qala al-qurashi wa haddathana ahmad ibn ibrahim قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا أسلم بن عبد الملك قال صحيب رجل رجلا شهرين wani mutum suka zauna da wani suka kama hanya suke tafiya shekara guda falam yarahu na'iman laylan wala nahar tsawon wata biyu nan afwan nace shekara wata biyu bai taba ganin shi yana bacci da dare ba bai taba ganin shi yana bacci da rana ba fa qala lahu mali la araka tanamu wai kai ko kana da ciwo ne dake hana ka bacci me yasa qala yace inna ajaibal qur'ani atrana naumi yace abin da ke cikin alqur'ani na ababan mamaki ababan fa atabiru ya ulul absar da allahum yatafakkaru da allahum yatadhakkaru yana ta karanta su yace su suka su suka shashantar da bacci na su suka hana bacci na yanzu ma ma ukhriju min ujubatin ma akhruju min ujubatin illa waqa'tu fi ghayri da na karanta wani abu ya bani mamaki kafin na ankara sai na ji na saki shiga cikin wani abun mamaki haka haka yake ya rayuwa shi wa qala al-qurashi wa haddathani muhammad ibn husayn qala haddathana daud ibn al-muhabbar mai raunin qala haddathana ja'far ibn sulaiman qala haddathana abu ghalib qala sahibna sahibana shaykhun fi ba'd al-maghazi wani dattijo ya bi mu an tafi wani jihadi wa kana yuhil layla haisu kana duk inda aka je qiyamul layli yake ala zahari dabbati ko dai yayi akan abin hawansa aw alal ardi ko ya sauka yayi a ƙasa wa kana idza nazara ila al-fajr nada ya ikhwata idan yaga al-fajr ya keto sai ya kirayi sauran mutane ya ce inda bulugil ma'i yafrahu al-wariduna bi ta'jilir rawahi ce sanda za a isa bakin ruwa waɗanda suka tafi ɗebo ruwan za su yi farin ciki idan suka je da wuri ma an tafi kogi ɗebo ruwa wato za ku farin ciki a lahira idan kuka riske ayyukan kuna alheri wa qala al-qurashi wa haddathani muhammad ibn husayn qala haddathana musa ibn hilal al-abadi qala haddathana abu mudrik usman ibn waqi qala kana rajulun yabitu bi baitil maqdis yabitu laylahu ajma'a yusalli ko wani mutum a baitul maqdis da ya kasance yana kwana yana sallah iya daren shi fa yuqalu lahu sai a ce mishi urfuq bi nafsik ka tausaya wa kanka addini ba a san tsanani irin wannan magana da ake ko fa yaqulu innama hiya nafsi ubadiruha an takhruja yace ai raina ne ba naku ina yin abin da zan yi ne kafin ran ya fita ba ruwanku banni raina ne ina so in more shi ne kafin ya fita malam ya ce wa haddasana wa akhbarana abdurrahman ibn muhammad al-qazzaz qala haddasana ahmad ibn ali ibn thabit al-khatib kenan qala haddasana abu sa'd al-malini qala haddasana yusuf ibn umara ibn masrur qala sami'tu ababakar an-naisaburi al-hafiz yaqulu a'rifu man qama 40 sanatan lam yanamin laila yace na san wani mutum da yayi shekara 40 bai yi bacci ba wa yusalli salatal gadati ala faharati isha'in al-akhirah yana sallar asubahi da alolar isha'i thumma qala ana huwa yace ni din da nake ga muku ni din ne ina ba ku labarin kaina ne hadha kulluhu qabla an atazawwaja amma wannan duka ya faru ne kafin na aure in kai aure kai na zaka samu wannan falala wannan falala ba ta masu aure bane ta ta ustazai ne wannan falala to kadeji ta eh wannan ya yana cikin al-muntazam fi tarikh al-muluki wal umam ibn al-jawzi da littafin tarikh bagdad na al-khatib al-bagdadi da kuma tarikh dimashqa na ibn asakir kuma isnadin sahihi ne insha Allah ina ganin zamu dakata anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم